أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الحاتم ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره القدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت للأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجئين والتاجئهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن كتب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي كتب الأقدامي فريد دهري الذي إدلاك هاتم الأتميني أبو إسحاق آلاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ يوم ربي وقائدي وفاري يوم ألاجي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والهمة والسرك والأمانة واللطف والتوفيق والستر بجاه رسولك صلى الله عليه وسلم يا إمة الشيء بري لنا بهذا المعذري والتعدي بنظرة تأتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعنا ونزلنا في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه آه الحمد لله يومنا zaman ɗari da hamsin da biyar a cikin jawahirul ma'ani wadda muke bayani akan abin da mutum zai gane manzo Allah kuma ya zauna lafiya shi ma Allah ubangiji ya fahimtar da mu mun yi kasidar Imam Shafi'i wanda yake magana wato abokin gaba ko mutumin da yake masharranci ya za ka yi ka nisanta ga barin sharrin masharranci ya ce to ko ina ka gan shi kawai ka dinga gai da shi wato wannan yana yana gaba yana kawar da fitina wato shi fitina dai gaba ki daya tajalli ne mai bala'i sharri kenan shine yake faɗa manzo Allah yana cewa rasul aqali ba'da al-iman billahi mutum ya zamo hankali hankalinka ya zama ya yi tasiri bayan ka yi imani da Allah ta waddu ilan nashi ka nemi soyautuwa ga wajen mutane bi ma'ana kar ka nemi fada da mutane kana fada da mutane wannan kana fada da shi wannan kana fada da shi wannan kana fada da shi wannan kana fada da shi wannan ba hankali ciki abin da ake so sassauta fada yana gadar da mutum ya kai duk inda zai ji sassauta fada amma wannan bai yi maka ba da ku yi fada da shi wannan ma wannan ma a to mutum ya zama bai da hankali shine sai malaman suka ce kulna fal wajibu awwalan abin da yake wajibi ga mai hankali da farko idfa'u sharrihim bi isani ilayhi idan ka ga mutumin da zai yi maka sharri to kai kokari ka kashe wutan sharrin ne saboda bala'i in ya same ka to zai iya za ka iya kunna wutan fada ya shiga cikin zuriyarka har zuriyarka ba abin ba zai mutu ba saboda kai kuma kada ganin kaman ba komai ba ne kuma abin yana tafiya yana tasiri to kaga ka kunna wani wuta tsakaninka da wani wani baka san irin karfinsa ba wani baka san irin fitinarsa ba wani bai da hakuri har illa masha Allah wani kana mar abu to shi zai nemi kuma wanda zai halaka ka ne gaba daya to duk irin wa'annan gaba ki daya wajibi ga mutumin da yake da hankali ya kashe sharrinsa shi yasa manzo Allah yake cewa idza turidu an turgima anta aduwika idan kana son ka durmu zahancin abokin gabanka fa addibu waladaka dan ka zama mai ladabi ne idan har wutar ta kunna ta fitina to dan ya je yana sassauta shi to saboda dan ba zai iya cutar da uban kuma to idan kuma shi uban ya kashe da kansa fa kaga ya hutar da ƴaƴan kuma shi ma gabanin shiga wani fitina to haka ya kamata wa illa in ko baka kyautata musu ba fa bi izharil lin wa tawadu lahu ka nuna cewa kai ai baka kai ba ai ba za ka iya ja da suwa ne ba kai haka ka kaskantar da kai to wannan shine yin ra'asu to ko ina ko da mutumin ya tasan maka mutane kuma da su tasan masa da a kwanta wa illa in kuma ba da wannan ba fa bi iradin an muqabilati bi sharrihi kar in yace zai tunkare shi kama kace bari ka tunkare shi a mutu ai mutuwan kasko to duk wa'annan abin da yake tafiya kenan fal maratibu salasa wannan martaba guda uku al'ula na farko muqabal fi isati bil ihsan idan ya muna na maka kai ka kyautata masa muqabal fi isani muqabalatu isaati wato saba wanda zai maka kai kuma ka kyautata masa ya maka abu mara kyau to kai kuma ka kyautata to wannan ana so a samu ɗaya daga cikin haka ya samu ya samu mutum wa hadhihi martabatu wannan martaba hiya allati qala fiha maulana subhanahu wata'ala shine ubangiji yake cewa idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatan ko yawa kanahu wa ma yulqaha wa ma yulqaha illa zu hazzin azimi to kaga idfa billati hiya ahsan idan kaga ya tasan maka da sharri to kamar kai kyautata masu kai kuma shine ubangiji yake faɗa shine muqabalat bi ma'ana muqabalat al-isa'ati bil ihsani yawa mutun ya muna na maka kai kuma shi ka kyautata masa to duk yadda zai malaman mu suna cewa duk malamin da duk malamin da yake jifan wani in dai kana jifan wani duk dafa in ka shi jifa sane ka in dai har kana yi wallahi duk dafa inka wallahi sai ya same ka wallahi tallahi amma kana son zaman lafiya kai dafa yi kawai amma kar ka ɗauki wani sirri ka jefe wani don ya lalace ko ka yi kaza don wani abu ya faru ko ka yi kaza don wani abu ya faru idan ka yi to za a haɗu duk dafa inka to sai abin ya dawo kanka domin ai akwai wanda yake da silke na dafa'i in sirrin ya zo ba zai tasiri a cikinsa ba zai koma rududi zai koma baka in ya koma in yanzu bai kama ka wasu to za ka yi penetrating din yayanka domin zai koma kan yayanka kaga ka jefi kanka da kanka shi kuma wannan yana nan daram yana zaune saboda haka mummunan tunanin ma la la mahalla lahanin al-irabi amma hasara ce mafi yawa take sa haka ya hasada ce to idan mutum ya yi kuma wani lokaci za ka ga mutum gashi mutum ne wallahi malam sai an zo zai mutu ka ga yana bala'in shan wahala wallahi wani lokaci je da je ne ya yi jifan ne lokacin kuma sun taro sun jiyo duk irin missiles din nan na mutanen america ka je ka tura a ja muka da kayanka kai ka tura kada dariya ka dawo a dawo maka da shi kuma ba abin da za ka iya yi a lokacin shi kuma abin ya tunkare ka dole in yi rawa sai kasa ya wargaza mutum ya wargaza kai wargaza zuriyar kai wargaza gidan kuma kai kai kai kada neman wani ya rushe shi kuma Allah ya riga ya kare shi duk waliyan duniya in ka lura duk waliyin duniya in ka lura zaka ji yana addu'o'i masu ƙarfi akan abokin gaba amma dafa'an dafa'an أعوذ بالله من كيد إداء أبد وشر ما نفس واستودوا الأقرى حبلي عليهم بنسر غير منسر من كان سرك الأنبياء كلا على الآداء مزك جموعهم فرق مزك جموعهم فرق جموعهم يا رب شتلو بل إن شاء الله بدنا إلو وين مسالي Allah bin nuna wacce zikirar ga sunan dai alama wanda ka tawar gaza abubuwan ka mayar da martani kawai duk wanda ya tasan maka Allah mayar masa Allah kai mayar da fin nuhurin fi kaza kaza kaza kaza kaza duk yawancin wadiyan nan akwai wa ina adoye wanda ya tasan maka ga yadda za yi wanda ya tasan maka ga yadda za ka yi to wannan ya fi sauki a ka zo ka kulla ka ce sai ka warga da mutum da yi ba umar da batu sani martaba na biyu shine bi izharin lini wata wabi'ul hudin nan na baya bi ya salu al'amur fi dalika saboda ka samu sauki cikin wannan ni fa ba zan ja da kai ba na san ka fi karfi na ka yi haƙuri a zauna lafiya kaza kaza kaza kaza wannan ai duk yana da kyau idan zuciyarka ta ce kana da tauri kayi to fa za ka gama da damuwa eh domin wani in yi addu'arsa ko dutse ne sai ya tsaga eh to idan fa in kuma abin ya jiyo in abin ya jiyo yadda ya tsaga dutsen na haka shi ma tsarin da yake da shi zai tsaga shi kuma ya dawo masa haka abubuwan suke wani martaba ce yalla ce kala ce subhanahu wata'ala wannan martaba na shi ne huzil afwa ka gani wa murudul urfi wa arid an jahilina kenan ko zai to shine wannan na biyu kenan wal kazimin al gais wal afina an nas wallahi yuhibbul muhsinin kenan ko to kaga shi martaba da biyu kenan wajen komar wa mutum kar yayi wa fi hadhihi al martabati wa martabatu salisa na uku hiya iradan anhu shine kau da kansu jumlatan li anna Allah ta'ala yabu irad al jahilina domin ubangiji yana son kau da kai gabarin jahilai wa fi hadhihi martabati a wannan martaban ne ya qulu subhanahu wa ta'ala fi qadiyatin nabi ma suhailu bin amr suhailu bin amr lokacin da manzo Allah hudaybiya kenan da yazo akan katabal hadara bainahu wa bainahu alƙawarin da manzo Allah ya rubuta min wajen shiga in za a shiga umra shekaran hudaybiya wa kana katibu aliyu mai rubuta manzo Allah ne قال صلى الله عليه وسلم من ظل يشي وعلي اكتب هذا ما قال عليه محمد رسول الله سحيل بن عمرو كربوتا abinda aka kulla alkawari tsakanin manzon Allah Muhammadu manzon Allah zuwa ga Suhail dan Umar fan qabala has Suhail sai Suhail bin Amr ya ce bai yarda ba wa kala ce la bal uktub ismuka wa ismu abika kawai ka ce ka rubuta Muhammad bin Abdullahi ba wai Muhammadu Rasulullahi ba. Ya faɗa wa manzo Allah. Eh, launa alama annaka rasulahu da mun san kai annabi ne ma saddar naka an baiti ai da ban hana ka shiga ɗakin sa ba. Falam yatta falam yatta rizbi sallallahu alaihi wasallam iz kazabu. Manzo Allah ko kula shi bai ba lokacin da ya kareta shi. Sai ya ce a rubuta wa azhara al-dina. Manzo Allah ya bayyana tausasawa ko kul irad ya kauda kai an jahili tun da ya ce bai san shi annabi ba ne Allah ya kau da kai bai ce sai ya gaya masa ni annabi ba ne faƙala ya ce uktub haza ma aqada alaihi muhammad bin abdullahi suhail bin umar bin amr ga abinda alƙawarin da abinda ya rubuta ka rubuta ga alƙawarin da muka kulla tsakanin muhammad dan abdullahi da suhail bin amr to anan ne shine Allah ya saukar da إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حنية حنية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله كأغني وعلى المؤمنين وعلزمه كلمة التقوى كانوا أحق بها وكلمة التقوى حين التواضع كانت تتكلم من ذلك ga abin da aka yi masa ya san shi annabi ne amma sai kau da kai ya haƙura ya yarda a yi abin da shi sahalin auren ya faɗa to kaga wannan shine matakai guda uku na wajen idan mutum ya zo maka da sharri yadda za ka iya difa'i kenan za ka yi difa'i da wayannan saboda ka kawar karka ɗorawa kanka damuwa karka ɗorawa ƴaƴanka damuwa karka ɗorawa zuriyanka damuwa karka ɗorawa masoyanka damuwa haka ake yi amma mutum ya ce a zai yi ko da zai mutu to za ka iya mutuwan kuma ka bar gida da bala'i yayi da shi ko me kai wa izharul lini sallallahu alaihi wasallama da bayyana tausasa man da Allah wa da ne ikti rasihi bi jahalin bai damu da yawan maganganu na jahilcin Suhail ibn Amr ba shine kazzabahu bi risalati tunda yace shi bai san shi annabi bane wa lam yuakhidhu sallallahu alaihi wasallam ma fa'ala wa manzo Allah bai kama shi da cewa ka ce ni ba annabi bane a manzo Allah sai kau da kai kawai fa hadha la yubil makani wannan yana dacewa ne da makamin mutane wa ma'ana kalimatu taqwa abinda ake nufi da kalimatu taqwa kanu a haƙa biha wanda allazi asharna ilayhi li'anna alqur'ana domin shi qur'ani wasi'ul ma'ani yana da yalwan ma'anoni fadi bi babu tawilat wadansu daga wannan ba'din tawil ma amlahu alaina radiyallahu anhu yana daga cikin abin da shot ne ya mana ta yayi mana imla'i akan sa to abin da ake nema a gane ba wani abu bane yake son mutum ya gane duk wani abu kowane irin maratib na ilimi kowane irin maratib to akwai abubuwan da yake ta'alluki da shi me ake so ka gane a nan gudan to a nan kuma ana maka magana ne ya za ka yi ka gane da sharrin mai sharri shi kullum neman tsari ake da masharranci a ko'ina hicin laha ka ji tsoron Allah liƙobihi saboda iƙabin Allah, wa hifman ya kafin laha, ka ji tsoron mai tsoron Allah, lidu'aihi saboda in yayi addu'a Allah zai karba wa hikman la yakhafu Allah ka ji tsoron wanda baya tsoron Allah li sharrihi saboda sharrinsa eh hifillah li iqabi wa hikman yakhafu Allah li du'aihi wa hikman la yakhafu Allah li sharrihi ka ji tsoron Allah saboda in Allah ya kama in ya tashi kama mutum ka ji tsoron mai tsoron Allah saboda in ya faɗa wa Allah abu Allah yana yi ka ji tsoron wanda kuma ba tsoron Allah saboda sharrinsa kaga to ai in ka in ka bi wannan kaga ai an nuna maka hanyar zaman lafiya ba a bar mutum haka kawai ba to kullum abin da ake so kuma kar a bar mutum din haka mutum ya zamo yana yana kan maratib din da yake bukata a shayi namu yana cewa Shehu Ibrahim Saddudu Allah ya saka masa da alkhairi yana cewa da yawan mutane suna jefa masoyansu cikin bala'i a ce yaya mutum za a ce maka wannan abun akwai haɗari ka shiga kawai don baka da hankali ka je ka jawo masoyanka damuwa sai ba wai na cewa ka dawo kanka ba a masoyanka domin rashin haƙurinka duk za ka tayar da hankalin masoyanka. To, wannan akwai adalci ba adalci babu imani. Kai ka je ka kutsa kanka cikin wata fitina don cimma burinka kawai, kawai don kana gadaran akwai wanda su zama da kai? Ci wannan ai akwai rashin adalci. To, yaya uban kuma da zai jawo ‘ya'yansa? Kaga mahaukaci ma kenan. Yaya malamin da zai jawo almajiransa? kaga shi ma mahaukaci ne eh malami ka jawo muridanka bala'i ka dinga nuna yadda za ka yi ka soki wasu ko ka jefi wasu duk abin fa zai dawo kan mutum duk zai dawo wallahi zai dawo su kuma su je su taba abin da ya fi karfin su su yi ta lalacewa ba su sani ba saboda su abin ya fi karfin su shi ma malamin nasu wani abin ya fi karfin sa to wannan duk rashin adalci akan wa'annan abubuwan ne Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu wa min ma an shadani shayana so dan yayi baitoti hadal baitaini wa huma idza kunta qutu ruhu summa hajartuha falan talbisu ruhu allati anta qutaha sai baka baka unnar fil ma'i aw kama yish bi gadran al mafawiz hautuha idan kun ta kutun ruhi idan ka zama kai abincin ruhi ne sun mahajartuwa sannan ka kaurace mata falan talbisin ruhu to ruhi ba zai samu wajen zama ba allati an ta kutuha allati wanda ta kasance an ta kutuha kai ne abincinta sai buka baka'ul sai ya buka sai ya buka biqa'in nari filmai abinda zai wanzu shine wanzuwan huta filma cikin ruwa, au kama ya fi shi biga dara ne, ko kamar yadda mutum zai rayu, biga dara ne da ya wudara almafawizu huta wanda aka tsallakar da kifayen cikinta. Ma'anarsa bai kai ni annal muhibba, shi masoyi, iza kana kutu ruhahu idan abincin ruhinsa ya kasance mahabubihi masoyinsa ne ru'yatan wa shuhudan wa mula'ibatan wa salan idan abincin zuciyarsa shine soyayyarsa gani shuhudi tausasawa saduwa su mahajarahu sai kauce wa innan ka'idodin da su ne abin neman sa fa inna ruha la tabqa to ai ruhin kuma ba abin da ta ba ba za ta wanzu ba illa ka ba qa'id nari fil mai ta mutu tunda abin da zai raya din abin da zai raya zuciyar ruhinsa shine soyayya gani shuhudi tausasawa saduwa da waɗansu abubuwa su ne suke sa ruhin ka yi ƙarfi sai ka daina to me sunan ai wuta ya shiga ruwa idan wuta ya shiga ruwa sunansa ya dafa ahu ya kashe shi don ya kashe shi kuma sai ne wakama ishul hutu ba da zihabil mai kama a ce kifi ne ya rayu bayan ruwa ya tafi yaya kifi na rayuwa bayan tafiyar ruwa ai ya dinga tsalle kenan can an jima sai gan shi a kandare ya tafi saboda ba abun son ba mahabobihi babu abin ganinsa babu muladafa babu wusuli baka samu wa'annan ba to shikenan ya mutu min hini ai yanzu zai mutu kazalika ruhu to haka nan rai almuhibbu nas ruhul muhibbi zuciyar masoyi ta mutu min hini inda alhijr idan ka kaurace wa abin da zai raya ruhinka to zuciyar za ta za ta mutu in ta min imla'i alaina radiyallahu wa sa'atu radiyallahu anhu an tambayi shehu tijani an ma'ana hazaini albaitaini wannan tambaytocin shi yayi wannan kuma an tambaye shi ne a ya sirri wa ya jahari wa ba'di wa jumlati wa ya kullu ajza'i wa maqnuni shifiyati wa ya ainu bahjati wa anwaru mahujati wa bardu fa'adi umnun alayya bi ru'yatin a ya sirri ya sirrina wa ya jahari ya bayyana ta wa ba'dhi wa jumlati ya yanki na baki ɗayana wa ya kullu ajza'i ya dukkan juz'ina wa makanuni hafiyati taska ta koyayya wa ya ainu bahajati ya idan kwarjinina wa anwaru mahajati kuma hasken ganina wa barda fuadi sanyin zuciyana umnun alayya kai min kyauta bi ruwayatin da gani dinga gani wato an dinga ganin ka kenan ko fa jabar dillahi bi qawli sai shi da ce to ma'anar sa ilam ka sani annahu arada bi qawli yana nufin aya sirri wa ya jahari in ya faɗa haka aya sirri wa ya jahari anna Allah subhanahu wa ta'ala siwa fi jami'i ahwali ma'ana Allah siwa fi jami'i ahwali duk wani abin da ha jami'i ahwali dukan halayensa ubangiji ya saba gabarin su fala aqala lahu ba shi da hankali ciki wala wahama ba shi da tunani wala hissa ba shi da motsi wala kaifiyata ba shi da kaifiya wala suratan ba shi da sura wala linan ba shi da taushi wala wajen ko fuska wala kalaman ba shi da magana a kai wala tasarrufan ba shi da juyawa fi shehin cikin wani abu illallah ta'ala shine ma'ana ya shiriwa jaharati dukkan motsi na da komai da komai ina yi ina yi je cikin Allah da da Annabi Muhammad in ka sa haka yayi domin duk lokacin da ka kawo Allah cikin lamarin in ka ce Allahu wa rasuluhu yayi in ka ce Allahu yayi ka hada da manzo Allah in ka ce ce rasulullahi ma shi ma ka hada da Allah ne kuma nan ana magana akan hadarat a bangaren hadara ne fahuwal muradu abin da ake nufi da kiran a yasir ya jihari waye a ɓoye Allah waye a bayyane to shi kenan to kun bai abin da ke nufi a nan sirri jihari din nan shine wahamun hissu kaifiya sura linun wajahun kalamun tasarrufun dama duk abin da kai a cikin wa'annan abubuwan guda bakwai ko takwas gaba ɗaya ko a bayyana ko a ko a bare ma'ana ba za ka shiga nan ka sha ruwa ka fito ka ce baka sha ba ba za ka ki yin abu anan ka ce kana ganin ana ganin ka ka je ka yi a wani gudun da kake ganin Allah ba ganin ka ba shine sirrin da jaharu ma'ana yadda za ka yi lamarin ka a bayyane a waje in kana yi dan Allah ne to ko a ciki ma za ka yi shi dan Allah ne abin da ka ki a ciki wanda ba wanda yake ganin ka dan Allah to ko ka fito waje ba za ka ji tsoron mutane ba saboda kana ganin Allah yana ko ina sirran wajaharar ma'anan baitin kenan huwa ma asarruhu min al-ahwal shine abin da ya boye shi daga cikin halaye ko wa ya jahari huwa ma zaharu min al-ahwal shine abin da ya bayyana shi daga cikin halaye ya kula shehu maulana abdussalam bin musisi fi salati wa agraqani fi aini bahar al-wudati kai dulmi yadda ne cikin kogin nan na huda na kadaita hatta la ara wala asma'u har ya zama bana gani bana ji wala ajidu bana bana ji na magana wala ajidu kuma bana ji a jiki wala hasu bana motsuwa illa biha sai da wannan fa hadhal ma'ana wannan ma'ana ya kai a yasir ya jahari shi ma ya daukaka ya qulu ba'da shu'ara wasu daga cikin sha'irai sun fada fi ma'ana hazal istigraq tallahi ma talati shamsu wala garibat illa wa anta minna qalbi wa waswasi tallahi na rantse da Allah ma talati shamsu rana bata hudo ba wala garibat rana bata fadi ba illa wa anta minna qalbi sai kai ne zuciyata wa waswasi kuma kai ne abin da nake kaiwa nake kawa cikin zuciyana wala tanaffasatil masruru wa mukta'iban illa wa dhikraka maqrunun bi anfasi wala tanaffasatil masrur ban yi wani numfashi na farin ciki ba wa mukta'iban ko wanda na sha wahala illa wa zikruka sai ambatanka maqrunun bi anfasi ina tuna ka ne ina ambatanka ne da numfashina wala jalasu ila qaumin uhaddisuhum ban zauna da waɗansu mutane ina magana a kanka ba illa wa anta hadisi sai kai ne magana na bai da jullashi wajen abokanan zamana wala tanawal shurbul ma'i min ashi illa ra'aytu khayalan minka tilka ashi wala tanawal shurbul ma'i ban sha wani ruwa ba min adashin saboda kishin ruwa illa ra'aytu khayalan sai dai ina ganin khayal ne minka naka fi kashin a cikin kofi nake sha fa hada wannan yushar bi la istigraqin fillahi yana maka ishara ne yadda istigraqi cikin Allah wa ma'ana qawlu ayasri wa yajhari ayasri wa yajhari bayyana na da buyata duk sun dauka qawlu wa ba'dun wa jumlati wa ba'dhi wa jumlati da yankina da baki daya yani fa ma fi gairika babu wani cikin babu wani abu cikin waninka fa anta ba'dhi wa jumlati kai ne ba'dhi na kai ne kuma jumla na wa ya kulla ajza'i ya dukkan yankina fama ana gairuka fama ana ban kasance gairuka waninka bani wala anta gairi ko ban ce kai wani na bane fama ana gairuka wala anta gairi ban ce ni waninka bane kuma kai ko baka kasance ba ni bane saboda haka ana tare cikin kowane abu wa qawlu wa makanunu hufiyati wato taskar nan ta ɓoyuwa ma a kanaha abin da yake taska wa a fihi kuma ɓoyayye min jabil hafaya daga dukkan abin da yake ɓoyuwa an ta huwa za ka kai ne wannan abin wa ma'ana haza ma'anansa huwa a kaza lahu lil abdi shine alƙawarin da yake tsakanin Allah da bawa wa yu'addiruna an haza ana yin fassara akan wannan al'akhaz bi qawlihim shine yin riko da maganarsa huwa itizafin layi lil'afi min wuddin a tafrikati wa ko shine yanda itizafin layi lil'abdi yanda bawa yake shiga yake yake son ubangiji yake lulluba da ubangiji min wuddin wajen soyayya na tafrikatu na rabuwa wa tsarahu da kuma jefa shi fi baharar jam'i cikin kogin nan na jam'i da ya yi su Allah yi mai zu asalan ta inda ba za ka gane waye a gurin ba wala ka'idatun babu ka'ida wala kama ko kamanya wala kaifa ko yaya wala suratun babu sura wala wahamun babu zato wala tuqal ba ba hankali a gurin wala hayalun babu khayal wala haddan babu iyaka wala gairan babu duniya wala gairiyatin babu lahira amma samma babu abin da ke cikin wannan kogin na haƙu ko na jam'u illa al-haqqa sai haƙƙu bil haƙƙi fi haƙƙi lil haƙƙi anil haƙƙi wa yusamma ana ambatan hazal akhzi wannan rikon na soyayya suratul fana'il fana'i shine karewan karewa a lokacin ba a neman abidu wala ma'budu eh wa min huna anan ne ya qaula hayatu anan ne bawa yake fadawa cikin rayuwa lil abdi ga ga bawa ma a garfi saboda ya yi nitso fi hadal bada a cikin barul jami'i ya khariju zai fita ne litan yi sifati dan ya fito da ya faɗa maka wannan siffa wal asma'i ya faɗa maka wannan suna wal shu'uni ya faɗa maka shu'uni yubdiha la mubtadiha wal itibaratu zai baka itibar bi fa'i kulli zai haqqin haqqahu kuma kowane abu zai bashi haƙƙinsa eh gashi yayi fana'il fana'i ya zo ya yi baƙayi a baƙayin kuma ya ba wa kowane abu haƙƙinsa. Ƙaulu wa ya ainu bahajati ya idon kwarjini na albahajatu ko ma bi ibtihajun wal ibtihaju abin da ake da kwarjini ko suratul na'im shine suran nan na ni'ima a fari fi nafsin batinan wanda yake hudowa cikin numfashi na batini allazi huwa ba'da al-faraji shine wanda yake zuwa bayan yayewa wasu sururu da farin ciki wa ma'barun anhu shi ake siffanta shi fi wasu fi'alil jannati a cikin siffan mutanen aljanna ta'arifu fi wujuhihim nadaratan na'im kana gane su in sun fito daga cikin wannan baharin nadaratan na'imun zaka ga motsin ni'imomi na bayyana a jikin su ka san daga ina suke sun fito daga baharul jam'i ne na bahajatu فهذا هو الابتهاج يعني لا ابتهاج لي بغيرك ba ni da wani kwarjini ni gare ni bigairika da waninka la jannatan wala gairiha wai ko aljanna ko watan aljanna fa inna sahibul istijraqi wanda ya dulmiya fillahi cikin Allah har su doriha fi baril jami lokacin da aka jefa shi cikin kogin nan na jami inda isasi lokacin motsin sabil maratibi na martabobi wata niziya da mayyazewa kanal tizazi bi wujudil haqi to jin dadin sa yana samuwa ne da samuwan ubangiji kana nisbatu to nisbar sai ta kasance allau jama'at jami'an na'imil jannati da za a tattara dukkan ni'imomin aljanna wani su ila hadal iltizami a haka shi da wannan jin dadin da ya hadu bi wujudil haqi na sakana nuqutatul tilbari kaman a sa digo ɗaya ne a cikin kogi wato nemomin aljanna baya kaiwa saduwanka da ubangiji cikin wannan halin ila lil kalima alayhi salam an tambaye annabi musa alayhi salam fi ayi halatin kunta fi waqatil mukalamati ya kaji ka lokacin da kuke magana da ubangiji fa kada ce amma fi haibatin ta cikin kwarjini fa tasawwara mawqi'atis sawaiki yayi kama da suran ana mun tsawa tun sabu haulaka muttasilatun wanda aka tsayar da shi a gefen kawai ana da gargaza ka fala yusufu haufun sahibu ba zan iya siffanta maka tsoron ma'abucin wanda aka saukar maka da ga kanan nan an saukar da tsawa kusa da kai ba e fi hadal hal wa ma fil ladati amma cikin jin dadi fala yusufu ba a iya siffantawa wa qarqila an ce laddatul jima'i fi dalikal hal wato jin daɗin saduwa a wannan hali laisa bi shay'in ba komai bane fi zalikal amru a cikin wannan lamari fallazatu gayatu ha wato lazza gaya isa matukanta ne wal haibatu kwarjinin ganin ubangiji da jin daɗin gayatu ha isa matukanta amma ba ya ce maka kaman kaza ba qaulu wa anwar muhujati kai ne hasken nan na idanuwa na al mahajatu ha huna abin da ake nufi da mahaja hiyar ruhu shine ruhi au basarul aini ko ganin ido wa nuraha da haskenta allati tarabiya huwa anta wanda ake gani shine kai da kai ake gani ya rab amma al'ainu shi idanuwa fa huwa ruhu rai ne qauluhu fadin sa wa bardul wa bardu fuadi wato sanyin idanuwa na albardu ha huna shi sanyi anan yusharu bi ila al-ma'il barini ana yin ishara zuwa ga ruwan sanyi alhului mai daɗi allazi za'a wanda ya zo inda ne inda shigatul itiraqil arashi lokacin da kishin ruwa mai konkona me yayi kace kace da mutum fala tasawwar lazati yayi a lokacin ba ka tambaye mutum daɗin ruwa baya iya gaya maka fa hadha yudrakuha abinda kawai zaka iya ganewa kenan yani alfuada zuciya itarqa bishauki ta ƙoru saboda son Ubangiji, walai sabardun ya tsufa uzalikal itiraki babu wani sanyi wanda zai iya wanda ya iya kashe wannan gobarar illar ru'yatu sai dai ganin Allah kawai ya kulu ibnu farida shine ibnu farida yake fada arum wa inda alal madamin ka nazaratan wa kam min dima'in duna marma marmi marma dallatko dallati arumu ina nufin wa in dalal madan minka nazaratan ko da yake lokaci ya ja nesa wajen ganinka wa kam min dima'in da yawa akwai jinnai duna marani tsallaci wanda ba shi ne manufana ba tsallat wanda ya ɗaukaka ko kuma ya tsawaita wa karu ya anu an samo daga ibn farida ana wuyi da kana fin nazai ana cikin cire masa rai wayan da uba abdul auliya a gefen sa akwai waɗansu waliyai rafa da wani hijabu an aljanna ya ka bude masa sai ga aljanna wakila lau sai aka ce haza maqamuka to ga makaminka nan za mu mai da kai ibn farida kana mutuwa ga gidanka fabaka sai ya kuka wa qala sai ya faɗa a lokacin da ake cire masa ran in kana manzilati fi hubbi indakum ma qarra aitu fa qabayyatu iyani amnaytun amniyatun zuf zafirat ruhi biha zamanan wal yawma ahsibuha aga aga aga abaghas ahlami kun ji mazaje ko ce ya ubangiji in kana manzilati ce hubbi lakum ubangiji idan son da na maka wannan shine matsayi na wanda za a sani aljanna ne fa kamar mar in kana manzilati fi hubbi indakum son da nake ma ya ubangiji in wannan shine matsayi na ma qarra'aitu abin da na gani faqad zayyatu ayyami lalle na tozatar da kwanaki na eh na tozatar da kwanaki na sai ce amniyatu zafiratu ruhi ni zamanin da na dauka cikin zuciyata ruhi biya zamanin zamani mai yawa abinda nake so saduwa da kai ba aljanna ba saduwa da kai shine amniyatu zafiratu ruhi biya zamanan burin da nayi ta yi tsawon zamani na wa yau ma'ashiba yau gashi nan ta koba mu algasu alami ya zama mafarki kawai na kaman haka in dai aljanna za a sani in dai ba gamuwa da kai ba to lallai na tozotar da rayuwa na ya ubangiji kalar rawi mai ruwa ya ce faƙi lahu min alhadarati sai ji an faɗa masa daga hadara ma za turidu ya umaru ibn farida me kake so fa an shana yace arumu abinda nake so wa in dalal madamin ka nazaratan ko da yake na dade ban samu ganin ka ba wa kam min dima'in duna marma marmiyat dullat ai wa kam min dima'in jini na koma bayan duk abin da nake gani ne wanda ya tsawaita kalan rawi sai aka ce masa fa ba da kalilin bayan ɗan kankanin lokaci raitu bayi kan sai muka yana dariya suma harajar ruwa sai aka cire masa rai summa alimtu sai muka sani annahu udiya amaluhu an bashi abin da yake guri an bar shigar da shi aljannan zai gamu da ubangiji wannan irin kalmomin ne yake sa yan izala suke buguwa wasu san cewa mu'amala da Allah yanda Allah yake mu'amala da annabawa yana mu'amala da bayin Allah eh kai mun kaza zan maka kaza eh kai mun kaza zan maka kaza kuma an ka kai level din da ka faɗa wa Allah abin da baka so ya canza eh wannan duk yana yiwa yanda ka ba wa Allah kanka to Allah ma yana baka kansa eh aiki ne eh qaulu amnun alayya bi ru'yatin ka yi mun kyauta da ganin ka kawai ba kada sani aljanna ba shine damuwa na ba huwa ma haka an yi da farida shine aka rawaito daga dan farida radiyallahu anhu fil baiti ma amlahu alaina rida wa min ma shadani to wannan kuma shau tijani yayi baiti radiyallahu anhu hadal baiti ne huma tasattartu an dahari bi zillil janabi tasattartu an dahari tsawon zamani na da kuke gari na suturta ne bi zillil janabihi da inuwan Ubangiji, fasirtu ala dahari wa laisa yarani, sai na zamo a cikin zamani na wa laisa yarani zamani na baya gani na. Ni ina gani abin da nake gani saboda tasattattu an dahari bi zilli janabi na sutura tsawon zamani na a inuwan Ubangiji na. Fasirtu ala dahari sai na kallon zamani na ɗaya bayan ɗaya wa laisa yarani amma zamanin baya gani na. Falau tas'alul ayyam masmiya ma da da zamani zai tambaye na cewa sunanka a lokacin na tare da ubangiji na ma darattu ba zan iya baka amsa ba wa aina makani da zaka tambaye ni a ina nake ma araf na makani ban san inda nake ba amma kuma ga ni na eh tasattartu bihi eh ina rade da ubangiji na duk wani abin da nake ina tafiya ne tare da rabbul izzati fa qala radiyallahu anhu sai shauda ne ya ce ma'anal baitaini ma'anan wayan nan baitoci hiya martabatul halifatul azami a lokacin ka zama halifatul azami kenan eh sai zamo al-abdu kalqalami bawa kamar alqalami ne ta da baka isa ka gane to me kake naka kawai yi ake da kai yi ake da kai amma zamani kai kana kallon komi a yadda yake kake aje shi to amma mutane kuma ba sa ganin inda kake sai suna ganin kai kake yi fasirtu a rada hari wa laisa ya rani shi ne izla ismun lahu ya tasbihi a wannan gurin ba shi da suna idan shi ya ce falautas alul ayyam masniya ma darat da zamani da tambaye ni a wannan lokacin da nake makale a cikin janibin ce kai Ahmad Tijani wa sunanka yace ban sani ba wa aina makani a ina kake ban sani ba ma araf ma arafna makani ban san gun da nake ba amma dai gani na saboda kawai maslubul iradati ne na na mahkumul iradati kuma eh ka fita daga iradan kanka kana cikin iradan mai shi sai abin da aka yi da kai kawai fa innal asma'a al-wujuda domin sunayen kaunu kullu asma'an lahu sunayen sa ne a lokacin yawa lita haqiqihi bi martabatiha saboda kowane abu yana yana dace da shi to ka kira shi da suna da shine Muhammadu shine Hamidu eh shine Tijjani shine Nasiru shine Ibrahim shine Kabiru shine Sadiku shine Aminu haka babu wani sunan da yake ba mutane saboda kan ka tambaye shi wani suna wanne zai ce maka saboda ya zama hadida wali kauni huwa ruhu saboda shine ruhi fi jami'il mawjudati cikin dukkan kauni fama fil kauni zatun babu wani zati illa huwa ruhu shine shine ruhi almudabbirul laha wanda yake juyawa wal muharriku laha mai motsawa wal qa'imu fiha ko mai tsayawa cikin abu eh babu fama fil kauni babu wala fi kauratul alami makanun babu wani alam akwai wani makani illa wa halun fiya sai yana gurin wa mutamakkinin mino kuma yana zaune a gurin shine a gurin fa bi hada al itibaru a wannan itibarin la ismu lahu ba shi da wani suna yake mai yazbi anil wujudi wanda aka bambance shi daga cikin kaunu wala makanu babu wani guri ya tasbihi dun al akhar a ce yana nan baya can ya shi wata jani a gisna kun ji ko kun gane kun ji ko kun gane ɗayan biyu me kuka gane idza kana al-insanu halifatun can baya da ya nemi nasba da hasbun nasba wa hasbun wannan nasba na manzo Allah nisbatun na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya zamo ka annahu ainul lahi manzon Allah kina ainul lahi hasbu a wancan makamin wa alhikni bi nisbihi bi nisbihi da shautu da yake fada cikin addu'arsa to wannan alhikni bi nisbihi wa hasbihi to Allah ka mai da ni cikin annabi Muhammadu in ka ga annabi sai in dai za ka gani to annabi ne in za ka ga wani aiki annabi ne to na ba mana ba hu sara halifatul lil rasulillahi walla rasulu halifatul lillahi sara aina ainuhu in ka ganshi ka ganshi shine ya gangaro nan yazo yake gaya maka tasattattu an da haribi zilli janabi saboda abin da na roka an bani me yasa sirtu halifatul a'azali don na zama halifatul azami halifatul azami in ka zama halifatul azami ma zarratan babu wani kiyashi ko zarra duk abin da take yi kana tare da ita kuma tana tare da kai qa'imun shine nan yake ce maka wa bi kauni huwa ruhu fi jami'il mawjudati fa ma fil kauni zatun babu wani zati a kaunu illa huwa ruhul mudabbiru laha An gane? An gane? Anya? Shi kenan. An gane? Wala makana ya tasbihi babu wani gurin da za ka ce ga gurin da yake nan wannan bayanan. Saboda ya shiga cikin abin da Allah ya bayar na fadala. Shi ne fali haza kala ya ce, Falau tas'alul ayyam masmiya ma da radu aina makani ma arabna makani. Ya shiru ila hajjil martabati. yana maka ishara ne wai ya hilafatul uzma shine halifa na uzma qala al-mursi imam al-mursi yana cewa law kushifa an haqiqatul wali la ubida da za a bude maka haqiqan wali sai ka bauta masa saboda wannan tsarhin ne abin da ya biyo shi la'anna awsafuhu min awsafi domin siffan yana ba da siffofinsa ne wa na'uti min na'uti wa ma'anar wali huna abin da ake nufi da wali anan al-insanul kamil shine mutumin da ya samu kamala wa halifatul azami shine halifatul azam wa da ma'ana qawlu ta'ala amman kana mayitan fa ahaynahu mucaccen da muka raya shi aw man kana mayitan fa ahaynahu wa qad qala muhiddin fil insan al-mahjub muhiddin ya faɗa kan insanul mahjub laysa bil insan shi ba mutum bane inna ma wa shubul insan ai baka san kanka ba shubul insan ne yanzu mutumin da mahajubi ai bai san kanshi ba ai bai san me ake nufi da shi ba ma tukuna me ka gane farcen da aka sa maka me dalili ya ka gane kunne wani matakai ne na ji a jikinka da aka baka kake ji wani matakai ne na gani da me kake gani me ganin wani matakai ne da aka baka na hankalinka wani matakai ne aka baka na hawa tsirinka wani matakai ne wasu mala'iku ne a jikinka wasu shaidanu ne a jikinka wasu jinnu ne a jikinka wasu rauhanai ne a jikinka me ake nufi da gashin jikinka me ake nufi da maratibin tarkibinka me ake nufi da shi wayan na kasan su mahajubun to yin kuwa tsarin insanu mahajubun ba zai ma yi godiya ba balle ya san ammar sanin abin da aka yi maka shi ne za ka yi godiya da shi saboda asali mutum almar'u a duhu ma jahila shi mutum ya jahilci abin da aka yi shi don shi to kaga ashe kenan duk mutumin da in kana al-insan mahjubun laysa al-insan inma huwa shibul insan kazzati al-mayit kaman kawai zati ne mai mutace al-tira la rufiya yanzu da yawan mutum na yawan magana in ce mutum ya mutu ga mutum yana tsaye da kai yana tare da kai za ka kira shi da sunan shi amma yana mutuwa ba halin ka kira shi da sunan sai dai ka ce ga gawan shi to duk mutumin da bai san abin da Allah yake nufi da shi daidai yake da wannan gawan da ya mutu daidai yake da wannan gawan da ya mutu ba ba a kiran shi da sunan shi walakin la ruha fiha haka ne ko fayyar zatul insan ya zamo zaci ne na mutum la ruha fiha babu ruhi tare da shi wa haisu ya sau fi kalamin sufiya alhamdulillah Allah shi kare Allah ya kiyaye Allah wa haisu ya sau fi kalamin sufiya ta gurin da ake cikin kalamin su inna ruha ghairu makhluqatin shi ruhi ghairu makhluqatin ba halicce bane bal ya qadimatun azaliyatun shi qadimi ne azali ar-ruhu qadimi ne azali shi ba halicce bane yashiruna ila hada ruhu ana nuni ne akan wannan ruhin waye safa'un shi ne tsarkaka al-ma'rifatu ba'da al-fath shine sani bayan fatahi fa inna sahiba ma'abucinta ya falu ma yuridu fi kulli ma aradahu yana aikata abin da yake so cikin duk abin da ya so yayal mauta iza sha'a zai rayar da mutacce in ya so wa yunadiha fatajibu musri'atun zai kira mutacce ya amsa masa da sauri walau kanat me na ranimatun ko da ta diddigi wa yasmiru shajarata al-yabisa zai sa bushasshiyar bishiya ta zamo ta yi ‘ya'ya, fihinin a lokaci, iza sha'a in ya so ila gaira zalika zuwa wani wannan, min al-hawariki wannan yana daga cikin hawariki al'adati, fala yas'abu alayhi shaw min harki al'adati, babu wani abin da zai masa wahala na daga keta al'ada illa anna alayhi al-jibal al'adadi, sai dai akwai dutsen nan na ladabi, ma al-hadartul ilahiyya wanda yake jin kunyan ubangiji a cikin hadara fayyar lati tamna'ahu min hadha shine kawai zaka hana shi amma ba haka za yi Allah ji gan shayi akwai addu'an da yake yi wata rana muke magana yace mala yarisu yace wannan addu'an alaz mai gidanka alaji hanis duk lokacin da ta yi fatakot idan ya zo ya ji shehi bai yi wannan addu'an ba baya tafiya sai ya koma cikin gari sai ya ta yawo washe gari ya dawo ya ci ai bai samu damar tafiya ba amma in shehi ya yi wannan addu'ar ko menene Allah zai ɗauke ba. Sai muka yi magana da shi ce mala rasu ya ce ban taɓa karanta ya ce wallahi in zan tsaya a kan gawa wallahi in na yi wannan addu'ar zai tashi. Eh, Ni da shi ya Eh, Ni da shi ya saboda project ina na yi project an ci a abu zare an ce fitar da ibafa a cikin alkur'ani na ce ba zan fitar ba shi shi supervisor na sunan shi ai sharif balarabe ne ni na ce zan yi shigan ɗariƙan tijjaniya jos daga 1900 zuwa 1990 sai ce ba shi ne mushirif ɗina ba zai duba ba ga topic ɗin da shi yake so na ce ni kuma ga topic ɗin da zai amfane mu a garinmu ya ce to ba zai duba ba na ce ni kuma shi zan ya ce to kayin ba zan duba ba ni kuma zan na je na rubuta sai na kai wajen shehu malam gali dan shehu malam yahuza zaria ya duba larabcin ya gama aka zo ana submitting din projects na ki bayar in ya shigo class ya ce wasu za su maimaita shekara saboda project ko kula shi da ne na zo na buga duk yadda ake yi na buga ka'idan project dina na gama bugawa aka ya sallami kowa an ka karbi project ban kai ba ma balle a karba na dawo sai da aka yi wata ɗaya biyu uku sai na wajen shi na gaya wa shi yadda aka yi a nan zawiya da yi wannan addu'ar ina tashi ina zuwa abu zaria ina shiga faculty namu na education institute of education ina shiga sai ga aishar ya halatta wasu na ce na'am mata a taiti na ce al'ad mata al'auda na ce insha Allah al'ad ma ji tafi na ce albahas ya kalle tarif biyar na in lam takun anta wallahi za ga lakul baba la hadan ya jaburi bi an afta na ce arabci ya bude ya zo ya duba ya duba ya duba ya ce ya rubuta min ya ce in je wajen mai tashin ta rubuta min komai a zuwa tantin a bani a ce dan kwal uba kake ba ka haba muna tare da bayan Allah ai mana abin da ga dama na yi sai dai kawai mu kyale shai bai taɓa yin wannan addu'an akan kowane irin abu ba ne, wallahi malam sai Allah ya ba, billahi al'ajib. Eh, in dai ya fara ya sauƙi, duk abin da koma menene an rufe abin kenan. Eh, to, abu biyu yake yi, ɗaya kuma ba addu'a yake ba. Idan ka zo ka same shi ne, ka ce kaza da kaza da kaza da kaza ya faru. in kana faɗa yana faɗa to za ka sha wahala in kana faɗa yana faɗa kana faɗa yana faɗa kana faɗa ce ai ai kaza kana faɗa ai to za ka sha wahala amma in kana faɗa kana faɗa yi shiru can yi haka yi haka zai ce ba komai ko kashe mutum kai ga abin da zai faru shi wannan ba addu'a ba ya addu'a eh in ya ɗauka kai kawai sama ya yi ƙasa wallahi ko menene Allah ya shafi abin kenan. Eh, sun bi Allah, Allah ya yarda da su. To, lamari ne wanda sai kayi munasaba, in suka ji kunyan Allah, Allah ya musu akwai wata mota kudubarsa, wanda aka tafi da ita Fatakwat. Motar a lokacin da ta sai motoci sun kai kaman guda biyar ita kadai. Sai aka zo aka ce an kira Allah Jamisu aka ce an sace motar a Fatakwat. Allah Jamisu zai taso ya zo da shi sai ai kaji kaji kaji kaji kaji kaji motar nan mai tsada wanda na gaya maka an ce an sace ce ya ga da ci kai mutane suna da shekenci da ce ya ɗauka ya sama ya yi haka da ƙazai ce kai mutane shekiye ne ya ce motar ka tana nan ba abin da ya faru amma ka je saboda da hankalinka ya kwanta. Alhaji Hamisu saboda tashin hankali yana zuwa kafin ya zo gurin motar ya fara gani a cikin motocin. An ɓoye ta ne aka ce an sace motar. wannan da ya ce mutane za su da kirke to irin wa'annan mu'amala da Allah shine za ka ga abubuwa nasu daban-daban eh wayan sace mutum sakatare aliyu eh tsaya aliyu wasai mai wasu sakatare wannan motar da mu yi tafiya yake ba mu to sai aka sace ta za ka ba ga ce an zace ce tana nan a gefen hanya ku yi hanyar zare tana nan a gefen hanya ta ka jaka same su tana gefen hanya sun gudu sun banza to irin wa'annan abubuwan kana zaune da mutum a naɗe a ɗaki yana gaya maka mafil kauni kuma an kai musu ka sha wahala ka je ka gani kuma kai da ka je aka yi abin nan ka gani sai wani ya zo maka ya ce maka ƙarya wannan ay shafa an kwace filinsa a lokacin miliyan ɗari da wani ayyuka miliyan ashirin da biyu wajen shekara kusan talatin miliyan ashirin da biyu sai muka zo na kai shi wajen shi ya ce filinka yana hannunka za ka gina ma da hannunka ya ce filinka na nan ba kwace ba ana son a maka wani abu ne kai dai ka musu alheri kawai ya ce amma filinka yana nan miliyan ashirin da biyu shekara talatin baya Allah to ni wani lokaci ya sa wai kai baka zauna ka fi zama da yan iska wannan ya zauna da mutanen kirki za ka iya ba mu labarin yan iska sun yi kaza mun kuma ba ka labarin namu ka cewa namu karya ne naka yayi zama gaskiya Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah yake yi, Allah ba mu nasara. To tsoron kunya ne, adabu ma zarfi zai yi fa yalla sitam na uhanin haza, fa inna azhara min al-hawariki ma ya abahu al-waqt uke wa fihi ne. Wato inna azhara min al-hawariki shi yasa su bayyana bayyana karama yana daga cikin hailan mazaji. Ba su cika son bayyanawa ba. Eh, saboda in ka yi shi don nishadi, to sai an cire wani abu a cikin aikinka. duk wani abin da ka yi shi don nishaɗi to za a cire wani ba cikin aikinka shi yasa ya zamo haila mazaje amma idan kai ka taɓa su shi karamar ta motsa kanta ta yi ba abin da ake taɓa a cikin nasu domin kai ka taɓa su amma in su ne suka so a yi abin to ka kuma yaron waliya kake gani ka san kusan gashi ga walitaka amma za ka samu fankan fayo domin zai ta yin abu na burgewa shi ya yi ya burge kawai saboda ya ja mutane a yi ta abin nan shi zai ta yin haka to su kuma suna jin kunya to jin kunya shi ne wannan bayan na azhara min al-hawariki abubuwan da ake bayyana na daga hawariku lada ma ya abahu al-waqt uki wa fihi ne aw da aw suliba ana yi wa mutum ikali akan haka dole ka ji kunyan ubangiji li'annahu mamhum fi hadrat al-ilahiyya za a shafe mutum in yayi da yawa saboda za ka dinga mayitin ko muyyat an jami'a la huzuzi za a shafe dukkan abubuwan da yake so fala ya blugu lahu ila biqiyan haqi babu abin da ake isan ma mutum sai dai tsayuwa da haƙƙi da gaskiya walau qila lahu da za a ce masa ma turidu me kake nufi la qala ma uridu illa ma yuridu bi haqq abin da ya kamata kenan me kake nufi ya ce ba abin da nake nufi sai abin da ubangiji yake nufi da ni fa huwa fanin an murada ce to ka kare kenan a cikin muradin Allah qa'imun bi iradatil haqqi ka tsaya da iradan Allah fi jami harakati cikin dukkan harakati wasu kanati wa taqallubati wa iradati wassalam ma amla inta ma amla wa alaina radiyallahu anhu za mu tashi hakikatun zaharar bi kawai kudratuwa fa azharat hadhihi al-akwan wal hijabu amma zai kasance ranan talata nake gani amma zan yi tafiya insha Allah insha Allah eh Allah ce mu kima albarkar sai na rasulullahi Allah ya ba mu ilimi albarka Allah kara mana san manzo Allah Allah shirye da mu shirye da zuriyar mu samu daga cikin bayan salihai innahu waliyyun qadirun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih ma yughnib wal khatim lima sabaqa nasir al-haq al-haq ولا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله هذا القدر من دار العزيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ورحمة الله وبركاته